إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من تدبر مرور الأيام والسنوات وسرعة انقضائها وكأنها لحظات علم أنه كما أن علم أنه كل من قضى منها شيء اقترب العبد إلى ربه وأزفت ساعته ونقص عمره وهو بعد ذلك مجزئ على ما أبداه فيها من الطاعات ومؤاخذة على ما اقترفه للسيئات قيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مدى بعضك والله تعالى لما أقسم بالعصر بين أن الناس جميعا في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالسعيد من اكتسب تلك الأوقات في الطاعات واغتنمها في القربات والخاسر المغبون من ضيع عمره فيما لا ينفعه وأوقاته من الخير ما لا يقدر على استدراكه حتى إذا حان أجله ندم على ما فرط حين لا ينفع النجاة إلا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعزه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وأخبر أن العباد مسؤولون أمام الله أما أفنوا فيه أعمارهم وقضوا فيه أوقاتهم فمما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عم فيما علم أن عباد الله إن حال المؤمن في هذه الدنيا كالغريب المسافر وعابر السبيل الذي يعلم أن هذا الدار دار ممر وليست بدار مستقر فما روي عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ويقول صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الترمذي في سننه ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فأحسنوا عباد الله فيما بقي من أعماركم ولا تحقروا من المعروف شيئا قال الفضيل بن عياد لرجل كم أتت عليك قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره تقول أن لله عبد وإليه راجع فمن علم أن لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعلم فل- فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيلة يا فذيلة قال يسيرة قال وما هي قال تحسن تحسن فيما بقي يغفر لك مما مدى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مدى وبقي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يكون وانا مسلمي خطبة يوم ta tarakaza ne kan lokutan da ubangiji ko damar da ubangiji ya bamu a wannan rayuwar yi kokari mu ribance ta hakika idan muka yi tadabburi akan wucewar yini da yamma da da maritan shi ko sahiya da maritanta ko kuma wucewar yini ko wucewar kwanuka da ake yi yau da gobe zan mu ga lalle suna tahiya ne da wata gaugawa sabanin da yanda aka san su gaugawan nan kuma kullum a duk lokacin da kwanuka ya tafi ko sa'a guda ta tafi daga cikin rayuwarka to kullum kana ƙara gabaci ne zuwa ga ubangijinka duk abin da ya riga ya shuɗe daga rayuwarka to hakika gabatarwa ne kake yi zuwa ga ubangijinka to duk wanda ku san yana gabatarwa ne zuwa ga ubangijin shi to tilas yayi tanadi ga wannan rana wanda zai haɗu da ubangijin shi haka idan muka leƙa zan mu gani lalle ba wani dan adam wanda zai shuɗe a gaban ubangijin shi fasihi ya yi rasuwar abin da ya aiwatar a rayuwar shi ta nan duniya za a zo za a baka littafinka za a ce maka karanta littafinka ya isa ka yi wa kanka hisabi da haka mu yi kokari mu ribanci wannan lokuta wanda muke rayuwa a cikin su duk wanda ya yi kokarin yin da'a a cikin kwanukan shi na rayuwar shi ta duniya to tabbas za ya samu sakamako mai kyau a gobe kiyama wanda kwa ya takula kwanukan shi na rayuwar duniya shi da abin da bai dace ba to tabbas zai samu sabanin abin da yake tunanin samu a wurin ubangiji shi akwai ɗaya daga cikin salaf muhammad bin wasi wani yake tambayar shi yake cewa ya kai muhammad yaya kawai gari yake cewa yaya za a ki tambaye ni ga wannan tambayar yace me ya zatanka da mutumin da kullum in ya wayi gari yana ƙara kusantarwa ne zuwa ga lahirar shi me yi abin tambaya akan maliwata muhammad ko kuma alhassan ibn alhassan basri yake cewa ya kai dan adam ka tsaya ka yi la'akari a wannan rayuwar taka wannan rayuwar taka ba komi bane ba illa wani gungu ne na daga kwanuka wanda ubangiji ya baka a ransu wannan kwanukan duk lokacin da wani ɗaya daga cikin yinin ka ya tafi daga cikin wannan kwanukan hakika ka riga yi ka ƙara kusanci ne zuwa ga ubangijinka ci sanya ubangiji da ya saukar da wannan surar wal asr yake bayani yake cewa tabbas mu tabbas yayi rantsuwa da zamani a ƙarshen surar yake cewa lalle kowa daga cikin ɗan adam yana cikin asara su waye kadai wanda ba shiga cikin wannan asarar ba su ne waɗanda suka yi aiki suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari kuma suka yi wa junansu wasiya ta gaskiya suka yi wa junansu su wasiya da haƙuri wayannan su ne kadai wanda bisa shiga cikin gungu wanda suke hasararru ba a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan yake nuna mana wanda zai samu rabo a rayuwar shi ta gobe kiyama shine wanda yayi kokarin yin ayyuka na ba'a a cikin wannan rayuwar tashi ta nan duniya ya ribance su da dukkan wa'ansu ayyuka wanda za su kusantar da shi da ubangiji wanda ko zai samu hasara zai samu tabewa a gobe kiyama shine wanda ya tuzartar da rayuwar shi dukkan ta zuwa ga abin da bai amfani gane shi ba duniyar shi da lahirar shi ba haka idan muka dauka zan mu gani wannan imamu al-hakim ya wutar da hadisi hadisin da hadisa hadisi daga Abdullahi bin Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa wani mutum yana mai wa'azi yana mai nasiha yake cewa ya kai wani karibanci abubuwa guda biyar kamun abubuwa guda biyar su zo maka na farko yake cewa ɗaya daga cikin su shine shababaka qabla qabla haramika kuruciyarka kamun tsohonka su kuma ƙuruciya ana riban da ta ne da dukkan wata ɗa'a ta ubangiji lokacin da tsuwa zai zo maka lalle duk abin da ka san kana aiwatarwa lokacin da kana da nishaɗi kana da ƙarhinka to ubangiji zai rubuta maka wannan ladar haka idan muka koma kan hadisi abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane guda bakwai ubangijinsu zai sanya su ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa yake cewa shabu nash'a fi ibadatillah sarmayin da ya rayu akan bautar ubangiji a hannun shi yaya zai yi aiki aikin da zai kusantar da shi da ubangijin shi bai tozartar da rayuwar shi ba akan saba wa ubangiji ba akan abin da bai amfanar da shi ba duniyar shi da lahirar shi ba shine nan manzo Allah yake bayyana ne daga cikin nasihar da yake mai yake cewa karibanci kuruciyarka kamun tsuman ka yazo yaya za a yi mutum ya ribanci kuruce shi shi shine ya tsaya tsayin daka akan tsayar da salloli dukkan wa'ansu abubuwa na ba'a wanda za su iya kusantar da shi zuwa ga ubangiji ya tsaya tsayin daka ya yi su na biyu yake cewa sai haka ka kabla sakabika lahiyarka kamun rashin lahiyarka duk lokacin da mutum yake cikin nishaɗi cikin yalwa ta samun lahiya ko ni'ima ta lahiya duk abin da ya san yana aikatawa lokacin da ya kwanta rashin lahiya ubangiji zai bashi sakamakon zai bashi gwalgwadon ladan abin da ya san yana aikatawa lokacin da yake da lahiya wannan ba karamin ni'ima bace ba mutum yayi kokari ya ribanci lahiyar shi kamar rashin lahiyar shi haka yake cewa wa ghinaka qabla faqrik kayi kokari ka ribanci wadatarka kamun rashin wadatarka ta zo kamun talaucin ka zo Allah ya yarota maka ko Allah ya baka wata damar da zaka iya taimakawa wani to kai kokari ka taimaka ne kai kokari ka yi kokari ka yi amfani da wannan damar da ubangijin ka ya baka yake cewa baya da haka faraza ka qabla shughli dukkan wata dama da ubangiji ya sare maka samun yalwa ce a rayuwarka ta duniya samun aiki ne samun dama ce ta aikata wani ayyuka na alkhairi to kai kokari ka ribance shi kamun rishin kamun kamun kamun kamun shagalin a wani abu wanda zai zo ya shigaltar da kai ka ki moran wannan ni'imar da ubangiji ya maka haka na karshe yake cewa wa hayata ka qabla mautik kai kokari ka ribanci rayuwarka kamun mutuwa ta so maka ribantar rayuwa shi shine mutum ya tsaya tsayin daka da duk abin da ubangiji shi ya nema ya aikata ya zo da shi daidai gwargwado abin da aka ce ya hannu akan shi yayi kokari ya killace kanshi da aikata wannan abubuwa wannan rayuwa lalle zan mu gani idan mutum bai mori rayuwar shi ba kamun mutuwar shi to za ya saya ya haɗu da uzuri za ya bai wa ubangiji uzurin da ba karɓaɓɓe ba ne ba kuma za yi nadaman nadaman da ba ta maido shi ba rayuwar duniya ba ya amfani da wannan nadaman ba na farko shine uzurin da bawa zai bada mafi sharrin uzuri shi shine lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ran shi za a ringa cewa ubangiji a'a a bashi dan a dan saurara ne a maido shi rayuwar nan ta duniya ko ya komo ya sake ya yi aikin kirki ubangiji yake cewa a'a ai wannan kalma ce wadda shi yake faɗa ko da an miro shi ba ya yi ba abinda ya kamata ya yi gaba sai na dama ta biyu ranar da za zai koma ubangiji ya cika mai lissahin abin da ya aikata na daga lala a rayuwar shi na duniya za ya ringa da dama za ya ringa ciza yatsa ya ringa cewa dawan ma ya bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tafarkin rayuwar shi ya ma ya bar ya bi suwa ne yayi abutaka da su ga sanan yau a gobe kiyama sun samu rabo da shiga gidan aljanna shi kuma ya samu rahota da shiga wutan jahannama auren ya zubilla shi ne nan manzo Allah yake takaitar mai da nasiha ka yi kokari ka ribanci rayuwarka kamun mutuwa mutuwar nan daga an tahi babu hirar dawowa ko da mutum za a bashi daman dawowa wallahi tallahi ba zai iya dawowa ba ya yi abin da burin shi ko ya cika wa kanshi burin da yake so ya cika wa kanshi bayan ya riga ya ga abin da yake wa kanuwa a kun ubangiji ko rayuwa ta farasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake labarta mana yake bayyana mana tabbas lalle ba wani bawa wanda zai tsaya a gaban ubangiji faci an faci an tambaye shi abubuwan da ya aiwatar a rayuwar shi ta duniya hadisi Abdullahi bin Mas'ud wanda Imam Tirmidhi ya wutar da shi yake cewa babu wata kafa wanda za ta shuke a gaban ubangiji a gobe kiyama faci an mata tambaya guda hudu a wata riwaya an mata tambaya guda biyar yake cewa na farko kwanukan shi ya aiwatar da su a rayuwar shi ta duniya dukkan kwanukan da aka baka ni kai da su akan biyayya ubangiji akan zalunta wa'ansu akan saba wa ubangiji yaya kai da su kuma littafin ka yana nan an rubuta maka an kidaye komai da komai za ka zo za a miƙa maka littafin ka za a ce maka ikra a kitabak ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi yake cewa baya da haka an shababihi fi ma ablaw kuruciyar shi ni yayi da ita ni yayi kai da kuruciyar ka yaya kai yaya ka sarrafa karhinka lokacin da ubangiji ya baka karhi kamun rashin ramun rashin karhi ya zo maka haka yake cewa dukiyarka min aina kasabahu wa fi ma anfaqa ta yaya ka same ta kuma ta ina ka ciyar da ita duk abin da ka samu biye bayan biye ubangiji sai ya he ka zo ka yi raskwana a gaban ubangiji a ina ka same shi kuma miye ka ciyar da shi da haka mu yi kokari mu zagire da mutse wurin neman duk abin da yake halaka da mu kadda mu azarbaba wurin neman abin da yake haram kuma ubangiji ya amsa ya amshi rayukan mu ka barwa waɗansu wanda za su gani duniyar baksan ba mi za su wanda za su gani dukiyar baksan ba mi za ka mi za su aiwatar da wannan dukiya kai kuma ka koma a yi maka hisabi a wannan dukiya a wannan ba karamar asara ba ce ba ka tara wadan watan ka yi amfani wata ka amfani da ita watan baka amfani da ita ba amma dai hisabin yana nan kanka sannan yake cewa wa ma da amila fi ma alima kuma me bawa ya aikata akan abin da ya sani na daga addinin shi duk abin da ka san ka sani a addinin ka sunna ce farilla ce wajibin ka ne ka aikata shi kada ka tauye abin da duk Allah ya sanar da kai na daga ilimi kai kokari kai aiki da shi kasancewar duk wanda ya kasance yana aiki da abin da ko yana yana hudin abin da bai aikatawa to gobe kiyama azaba shi a wutar jahannama ɗan wuta ma zawwa suke su kalla saboda azaban mai tsanani ce ubangiji sa hadisi abu huraira ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana za a ciro hanjin wanda yake aiki wanda yake wa'azi ko yake nasiha ko ya san wani abu daga ilimi yake yake yake umurtar mutane da su aikata shi baya aikatawa za a ciro hanjin shi za a mai da baibayi a kulle shi kamar yadda ka san ana kulle jakki a cikin turke yana kewayawa yace haka a cikin wutar jahannama haka za a yi ne za a kulle shi da hannun shi yana kikkewayawa har yana ma har yana yana yana yana yana gudar da alama a inda yake kewayawa haka ɗan mutu za su zo za su ringa kallon shi za su ringa cewa ya kai wani ba kai bane ba a duniya ba daga mun yi kaza ba kake cewa kaza bai da kyau kaza shine mai kyau yaya ka samu kanka a wannan halin za ya ce wallahi na samu kai na ne akan duk abin da nake umurta ko da ku aikata a rayuwar ku ta duniya ni ba na aikata shi ta sanya ubangiji ya mun wannan azaba da haka idan muka leƙa zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da mu akan wannan duniyar ba kulle bace ba illa kamar misalin mai dahiya ne yazo kalkashin matahiyi ne yazo kalkashin wata inuwa wata inuwa ta bishiya ya zamuna ya dan huta ya tashi ya hada ko matsayin shi gaba yace to wannan misalin rayuwar duniya nan ne shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hudi wa Abdullahi bin Mas'ud wata rana suna tare yace ya dawo ka fada ta yake ce mini ya kai Abdullahi bin Mas'ud kun fi duniya ka annaka gariba ka kasance a cikin wannan rayuwar taka ta duniya kamar bako ne ko kuma matahi wanda bako ya sani ko yau ko gobe zai haɗa kayan shi bar maka gidanka haka wanda yake matahi ya sani ko yau ko gobe zai isa zuwa ga inda yake so ya isa shine lahirar shi yake cewa to ka kasance a rayuwarka kullum ka sanya wa kanka wannan rayuwar taka kamar matahi kake kurum zauwa ne kai ka dan huta kai gaba abinda ka aiwatar a lokacin hutunka na wannan rayuwar ka ta duniya shine za maka sakayya a rayuwa wadda take har abada wallahi idan muka tsaya muka lissafa zan mu gani ko wani rudi na shaidani wanda yake wanda yake rudan mu da shi menene rudin kai ka sani wannan rayuwar taka ba wanda ka gani an ce maka yayi shekara 200 yana rayuwa a wannan duniya ba wanda ka gani an ce maka tunda ka tashi yana rayuwa har wane da wane da wane kowa ya mutu ya bar shi lalle da kwai wata rana wanda kowa sai ya mai da ararar zuwa ga ubangijin shi kuma waccan rayuwar wanda aka baka damar ka aiwatar da ayyuka a nan duniya wacce idan ka koma rayuwa ce wadda take har abada ta haka me zai baka ko yaya za a yi ka sanya wa kanka ka ringa rayuwa wadda kamar ka ce rayuwar nan baka karasa ta ba kamar ka ce baka tarar da wata rayuwa ba wadda za a dore a kanta ba rayuwa ce wadda ilal abada za a yi ta za a zarce da yin ta rayuwa ce wadda in ma mutum ya samu rabo gidan aljanna ya dawwama a ciki ko kuma ya samu rabo na shiga wutar jahannama ya dawwama a ciki ko kuma ubangiji ya azabta shi ya hutar da shi ya kai shi gidan aljanna karkashin rahamar shi da haka kan mu sarai kan kan mu sarai yadda rayuwar mu ta nan duniya akan ko rayuwar mu ta lahira akan neman rayuwar duniya wadda take ba dokarra ba da haka mu yi kokari mu aikata ayyuka na kirki wanda za su ba mu damar samun wanyewa gobe gobe kiyama a gaban ubangijin mu da haka da kwai alfudairi bin iyali yake faɗi wa wani mutum yake cewa ya kai wane shekarun ka nawa a wannan rayuwar ta duniya yake cewa to shi dai alsahin da gare shi shekara 60 gare shi cif a rayuwar shi ta duniya sai yake ce me ya kai bawon Allah kullun a cikin tsawon shekara 70 nan kullun ƙara gabaci ne fa kake zuwa ga ubangiji kuma abin da ya maka saura a cikin rayuwar nan dan kaɗan ne wanda ya ja 60 a cikin rayuwa lalle ba a kyauce dan ba lalle bane ba ya sake yin wata 60 ba yake cewa to kayi kusa da ka gabaci ubangijinka akan wannan rayuwar da kake yake cewa dan haka sai wannan mutumin sai yake ce mai la la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi zamu koma irin abu na ta'ajjubi abu ya bashi mamaki gashi nan ya sha sattin a cikin rayuwar shi kuma ana ce mai abin da ya mai saura ya gabaci ubangijin shi kadan ne kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana shekarun al'umma shi shine ma baina 60 da 70 shekara 60 ce zuwa 70 kalla ma kaga wanda ubangiji yake dada ne akan haka kai koda mutum yayi ta ya ƙara akan haka eh to ba lalle bane baka same shi yana jin dadin rayuwar duniyar nan ba ka same shi an ce me an haramta ne ya ci kaza an haramta ne yi kaza an haramta ne yi kaza likidoci sun sun sa ne da baibayi a cikin rayuwar shi cewa to don haka yake cewa shin ka san ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'anarta shine bawa ya tabbatar lalle yana da wani ubangiji kuma ubangijin nan tabbas wata rana ko mun dadewa za a koma zuwa gare shi yake cewa to duk lokacin da bawa ya tabbatar wa kanshi lalle shi bawa ne na ubangijin shi kuma za ya koma zuwa gare shi to tabbas ya rigayi ya tabbatar wa kanshi da kai wata rana wanda zai tsaya a gaban ubangiji shi kuma babu wata rai wadda za ta tsaya a gaban ubangiji face an tambaye ta kuma tambayar da za a yi mata za a tambaye ta ne raskona abin da ta aiwatar a rayuwarta na duniya idan kuma an tambaye ta to tilas bawa a dinnar rayuwar shi ta duniya ya san wata tambaya wata amsa zai bai wa ubangiji akan tambayoyin da za a yi kuma wannan ba wani wanda zai sha illa min rahimar rabbuka sai wanda ubangiji ya ji kanshi wanda zai wanye mai hisabi wanda ko za a wanye musu hisabi su su ne wanda za a kai su karkashin inuwar arshi lokacin da kowa ya zo yana halin haƙula'i za a ce da su wane da su wane su shiga gidan su shiga inuwar al'arshi har zuwa lokacin da za a gama yi wa al'umma hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja gaba su bi bayan su shiga gidan aljanna Allah sun ya mu daga cikin su yi kokari koda a ce daga bangare wancan bangaren ba mu shiga ba mu shiga cikin wannan bangaren da akwai mutane dubu saba'in so dubu saba'in adadin ba ba ba kaɗan bane ba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za su shiga ƙarƙashin inuwa na arshe da kwai dubu saba'in wanda ƙarƙashinsu da kwai ukasha wanda ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka roƙon mun Allah ya kasance mana daga cikin su manzo Allah ya ce kai kana daga cikin su da kwai waɗanda suka harnace alqur'ani wanda alqur'ani zai cece su da kwai iyayen mahaddatan alqur'ani wanda dan su ya harnace alqur'ani ma'ayyin shi da ma'ayyin shi su ma za a zo a sanya su ƙarƙashin inuwa na arshe ni kokari mu zagi ne dan tsaye in ba mu shiga ba daga cikin wannan bangaren ba mu shiga cikin wancan bangaren duk yadda za a yi bawa ya yi kokari ya ije wa kanshi hisabi a gobe kiyama wannan shine samun rabon shi a gobe kiyama tabbas duk wanda ya zo aka tsayar da shi za a yi mai hisabi to tabbas sai an mai azaba wan lokacin hisab uzziba duk wanda aka tsaya aka ce ya zo a tattauna akan abin da ya aikata a rayuwar shi ta duniya a zo a yi mai hisabi to tabbas sai an azabta shi Allah kiyaye mu da azaba ta gobe kiyama Allah gatar da mu ya sanya mu limanci lokutan ku na yau da gobe akan bautar ubangiji akan da'a duk wani da'ar da zata kusantar da mu zuwa ga ubangijinmu Allah ya tarda